أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa musulmi barkamu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar CEJD a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna ranar Laraba 22 ga watan Rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 22 ga watan daya shekara ta 2025 miladiya har yanzu muna cikin karatun littafin mu na alwajizu fi aqidati salafi salih ahli sunnati wal jama'a kuma satin da ya gabata mun tsaya a daidai inda gabar da malam ya fara mana bayani akan tauhidul uluhiyya kafin nan akwai wasu daga cikin yan uwa da suka da suke bibiyan karatun daga daga whatsapp ko telegram da ake turawa sun ɗan yi wata isharar cewa yana da kyau a ringa ambata karatun ko na nawa ne to ina ga wanga karatun da wanga karatu na yau shine darasinmu na goma kenan wanga shine darasi na goma kuma satin da ya wuce mun yi na tara a daidai gabar da malam ya fara mana bayani dangane da tauhidul uluhiyya bayan mun idasa bayani game da tauhidul rububiyya wanda muka gani a cikin shi cewa shine tauhidin da yake nuna cewa Allah subhanahu wataala shine rabb ma'ana shi ne wanda yake ubangijin talikai ga baki ɗaya kuma malam ya koro mana bayanai da dama a cikinsu daga cikin alkur'ani irin su alhamdulillahi rabbil alamin da sauransu shi kuma tauhidul uluhiyya dama shine tauhidi wanda yake da alaka da ayyukan bayi na ibada duk wani aiki na ibada wanda bawa zai yi a matsayin shi na bawa ya yi shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wannan shi ne tafidul uluhiyya kuma idan ba a manta ba darasin da ya wuce malam ya kawo mana misallan wa'insu ayyuka na ibada wanda ya ambata mana su cewa ba a yi su ga kowa sai da Allah kamar irin su sallah azumi zakka hajji addu'a neman taimako soyayya komawa zuwa gare shi yin tsoro da kaskantar da kai duka wa'innan ababe ne wa'inda bayin su ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna karkashin babi na tauhidul uluhiyya a yau insha Allah za mu tashi gaba ta gaba inda Allah ya mala su ya kawo aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin hujja dangane da ababen da ya ambata mana a baya mala yake cewa Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bautata ma kuma kai kaɗai muke neman taimakon shi to wannan ayar da malin ya kawo a matsayin dalili tana nuna mana cewa neman taimako ba a yin shi ga kowa sai ga Allah idan ba amince ba darasin da ya wuce mun yi bayanin cewa shi neman taimakon ya kasu kashi biyu akwai neman taimako irin taimakon da abin halitta zai iya kawo maka agajin shi sannan kuma akwai neman taimako irin taimakon da bawa bai da abin da zai baka a matsayin taimako mun ba da misali da in ban manta ba biran da muka jewa idan kamar mu jewa biro a nan in ce da Allah dan mai komo ne wannan taimaka ka mai komo ne wannan abin da ya faɗi wannan taimako ne wanda duk wanda ka roƙa zai iya ma ko kuma a'a kana buƙatar shan ruwa ishirwa ta kama ka kuma da ka sha wa aljihunka sai ka baka da sai jikka biyar ko goma sai ka ce da Allah kuɗin taimaka min da dala biyar zan sha ruwa taimako ne wanda kowa zai iya ma to malam ba irin wanga taimakon ne yake nufi ba taimako lokacin da aka shiga cikin hali na kunci hali na haƙulari irin agajin da babu wanda zai kawo shi sai Allah irin wannan taimakon ba a neman shiga kowa sai Allah to shine wannan taimakon da malam yake faɗi mun ba da misali da kafarai a lokacin da suka shiga cikin wato jirgin ruwa cikin kwale-kwale cikin teku a lokacin da ruwa ya fara gori yana nema ya yi haɗiya kafarai da kansu suka miƙa al'amuransu ga Allah sai su koma zuwa ga Allah su ce Allah kai ne kaɗai zaka yi kubutar da mu a nan saboda ana cikin teku babu gaba babu baya shi kuma ruwa bai san ka ba ba shi da dangi ballantana a ce kai dangin shi ne zai iya kyale ka sai su nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala a wannan yanayin daga bayan Allah ya kubutar da su ne sai su koma shirka tunda an tsira bar a koma a sa'a ma Allah hali na dan adam kenan to wannan aya tana nuna mana cewa neman taimako ba a yin shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala sai malam yake cewa wa qala ta'ala a wani gurin na daban Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirin innahu la yuflihu al-kafirun Allah subhanahu wataala yake cewa duk wanda ya bautata wa wani ba tare da wata hujja kwakwara ba game da wannan bautar da yake yi lalle wannan mutumin sakamakon shi na ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma shi Allah Allah subhanahu wata'ala baya rabauta kafirai bari ya sa su cikin waɗanda suke samun babban rabo a ranar lahira lalle duk wanda ya mutu ya koma ga Allah yana a matsayin kafiri ba zai iske wani sakamako mai kyau ba a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya datar da mu to sai malam yake cewa wannan aya ita ma dalili ce akan cewa Allah subhanahu wataala shine kada ya cancanta a mabuta dan me yasa saboda Allah bayya san kishiya Allah bayya san kishiya bauta wadda ta shahi bauta wadda Allah yake ba da lada Allah subhanahu wataala shi kada yake so amma ita ba tare da an hada shi da kowa ba sannan a wurin ai maliki cewa min ajli tauhidil ibada saboda wannan tauhidi da ake ce mishi tauhidul ibada shine tauhidul uluhiyya ana kira shi da tauhidul ibada saboda tauhidul ibada khalaqa Allahu al-jinna wal ins malum yace shi yasa Allah ya halicci aljini da mutum da mutum da aljini Allah ya halicce su ba dan su zo duniya su ci tuwo su sha ruwa su karbi duniya su mutu shikenan an kare a'a akwai manufa duk abin da mutum yake yi akwai manufa haka kuma Allah subhanahu wataala bai yin abu zai da manufa menene manufan halittar dan adam da shi da aljani an halicce su ne dan su yi bauta kadai duk abin da mutum yake yi a duniya ko ma menene in dai ba bauta bace ba ta Allah to wannan abin riba sunan shi ba shi bane asalin abin da aka halicce ka duka yanzu da ake zauwa a nemi kuɗi a duniya mutum ya dage yana neman duniya ko ta halin kaka sai ya samu duniya shi dai duniya duniya to wannan samun duniya inda neman duniya ba shi bane asalin abin da sai aka halicci mutane amma shi ana lissawa shi a matsayin riban kawai kai ne ka fito zaka je kasuwa in ka tafi kasuwa so ne kake yi ka samu ka siyo abinci misali mu ɗauki misali a matsayin buhun shinkawa sai ka wuta da jikka talatin an ce maka jikka talatin take da ka tafi sayan buhun shinkafa ka ce a wannan shinkafa da ka zo sai ta sabko yanzu ta komo jikka 29 31 yanzu wannan jikka guda menene matsayinta matsayinta shine riba a wajenka saboda kai ba kai ba tsammanin ma zaka samu wannan rage saboda ba ita bace abin da ya hudu abin da ya hudu ka daban abin da ka isko daban abin da Allah ya halicci mutane da aljani shine su bautata mashi to abin da za su samu a duniya na rayuwa da jin daɗi wanda Allah ya ajiye musu a duniya kuma ana lissafa shi ne a matsayin riban kafa shi yasa Allah yake cewa a wata ayi wabtaghi fi ma ataka Allahu dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya ka nema lahira cikin abin da Allah subhanahu wataala ya baka na arziki duk abin da Allah ya baka shi a duniya na arziki ka nemi lahira ka nemi lahira ka nemi lahira ita ce gaba amma wala tansa nasibaka min ad-dunya wannan neman lahiran kuma ki sa ka mance rabanka a duniya kai malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa ana neman duniya in an same ta amma ta hanyar da ta dace ta hanyar halaka kada ka ce mu lahira kaɗai muka zo nema mu yan aljanna ne mummunan bayi ne mu sai ka ce ana neman kuɗi mutane suna neman kuɗi ka ce a mu banda mu lahira muke so ka hutar neman kuɗi a neman kuɗi da kai in ka ana neman ilimi na boko kaka ce a mu dai musulmai ne a ka je a nema da kai yana daga cikin ribar duniya amma abin da ake so kakkamance asalin naka shine lahira shi wannan riba ce in ka same shi shi yasa yan magana suke cewa mallam bahaushe yake faɗi yake cewa a wata magana yace ka nemi duniya kamar baka mutu ba kullun cikin neman ta kake kakka sa mutu a cikin lissafin ka na neman duniya sannan kuma yace hallau ka nemi lahira kamar gobe zaka mutu ita ma lahira ka ita lahira neman da zaka mata ka sa a ranka gobe ne zaka mutu kaga ko aka ce ma mutum gobe zai mutu kuma ta tabbata cewa goban mutuwa zai yi kaga ai dole shi ya kama jiki da duk wani aiki na lada don ya tabbatar da cewa ya tara ladan da ko ba komi dai a ƙarshen rayuwar shi ta yi kyau to haka kuma aka ce mutum babu mutuwa a lissafin shi na neman duniya kawo ku ai zai nemi duniya ko ta halin ɗaka to shi ne kamar yake nihin cewa ka nemi duniya kamar baka mutu ba ka nemi lahira kamar gobe zaka mutu ma'ana duka biyun neman su zaka yi ido ne amma dai a cikin bayanin malamai suna cewa in za a nemi duniya a tuno akwai hanyar da ta dace kuma akwai da bata dace ba sai a kula Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum aljani da mutum ba sai dan su bauta ta min Allah da kanshi ne yake bayani ga abin da yasa ya halitta ya halicci aljani da mutum dan mi dan su bauta ta mishi kenan manoma abin da yasa aka yi wannan halitta menene shine a bauta ta mu Allah subhanahu wa ta'ala malam yake cewa huwa awwalud dini wa akhiruhu wa zahiruhu wa batinuhu wannan tauhidul ibada din shine farkon addini kuma shine ƙarshen addini shine bayyanannen abu a cikin addini sannan kuma shine boyayyen abu me yake nufi da wannan zancen abin da yake nufi da farkon addini shine tun farkon farkon duniya da Allah ya fara tudu annabawa kiran da suke yi akan tauhidi ne sannan kuma annabin ƙarshen zamani da zo annabi Muhammad shi ma kiran da yi akan addini ne kaga shine farko shine koyi sannan yace huwa zahiru shine abin da ya bayyana daga cikin addinin wa batinuhu kuma shine abin da ya koyi abin da ya bayyana shine kiran da annabawa suke yi ta hanyar littattafan da Allah yake aiko musu suna bayani ne akan tauhidi kai a kadaita Allah da bauta a kadaita Allah da bauta haka nan kuma wa batinuhu abin da aka koyi ma ba a bayyana ba a cikin littattafan nan yana nuni ne zuwa ga tauhidi ma'ana tauhidi da kaɗaita Allah cikin bauta shine abin da ake bukata a kowane lokaci sai ce kuma wa huwa awwalu da'awati rusuli wa akhiriha shine farkon kiran manzanni kuma shine karshen shi wa li ajlihi ursilatir rusul yace kai saboda shine ma aka aiko da manzanni manzanni wanda Allah ya aiko zuwa ga al'ummu daban-daban tun daga annabi nuh alaihi salam zuwa ga annabi muhammad wanda shine cikamakonsu gabaki ɗayansu wa'innan saboda a zo a kaɗe ta allah da bauta allah ya aiko su sai ce kuma wa unzilatul kutub saboda a kaɗe ta allah da bauta allah ya sako da littattafai wasu latsuyuful jihad saboda a kaɗe ta allah da bauta aka cire takuba aka yaƙi a tarihi an yaƙi tsakanin musulmai da kafirai bila adadin galibi daga cikin annabawan da Allah ya turo akwai wanda Allah yake musu umarni su yaƙi da waɗanda ba su yi imani da shi ba annabi Muhammad ya yi yaƙi da kafiran Makka ya yi yaƙi da Yahudawa daga cikin yaƙin da aka yi akwai irin su yaƙin Badar yaƙin Uhud yaƙin Ahzab yaƙin Hunayn da sauransu wa'innan ya kokonan zuwa aka yaƙa ne su ne waɗanda ba su ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ba kuma wannan umarni ne daga Allah a cewa a je a yaƙe su to shine anan malam yake ishara yace wasullat suyuful jihad saboda kadaita Allah da bauta ne kawai ake cire takobin yaki lokacin da annabi aika mu'az bin jabal zuwa garin yaman annabi yace musu yace mushi ya in ka tayi ya kai mu'az ka gaya musu cewa Allah subhanahu wata'ala shine kadai abin bauta annabi Muhammad manzon shi ne su kadaita Allah da bauta in sun yi wannan su tsaye da sallah in suka tsaye da sallah sai su ba da zakka in sun ba da zakka ka gaya musu Allah ya farlanta musu azumin ramadan wata guda a shekara in sun yi wannan iri ce ka gaya musu Allah ya farlanta musu aikin hajji ga wanda Allah ya kore ma sai annabi ce mishi ya mu'az fa iza fa'alu zalika faqad asamu minni ma'a yace wannan abin da suka yi in ka gaya musu wannan sun yarda da shi to ka san da cewa fa jininsu ya kubuta daga hannunka me yake nufi da jininsu ya kubuta ma'ana ba za ka yake su ba duk wanda ya yarda da Allah ya yarda da annabi ya tsaye da sallah ya ba da zakai aiki haji to shikenan ko an tashi yaki shi ba za a yake shi ba saboda musulmi ne ya tsaye da farlan musulunci to yanzu wa'inda suka yarda da tauhidin rububiyya sun yarda Allah shi ne Allah amma kuma tauhidul uluhiyya sai aka samu matsala da su su wayannan za a yaƙe su ko za a yaƙe su za a yaƙe su mun karanta a baya cewa kafiran makka dukan su sun yarda da tauhidul rububiyya sun yarda Allah shi yake ruwa shi halitta sama shi halitta ƙasa shi yake juya al'amuran amma kuma ba su yarda su bauta mashi shi kaɗai ba amma annabi ya yaƙe su saboda ba su yarda ba su bauta ma Allah shi kaɗai sai ce wa furrika bainal mu'minin wal kafirin tauhidi wannan shine abin da yake sawa a raba tsakankanin mu'mine da kafiri wanda yake da tauhidi da Allah shine mu'min wanda bai kade ta Allah da bauta shine kafiri sai ce wa bainal ahlil jannati wan nar tauhidi da kade ta Allah da bauta shine abin da yake rabe tsakankanin ɗan wuta da ɗan aljanna ɗan wuta sune wa'inda ba su tsaye da tauhidi ‘yan aljanna su ne wanda suke tsere tauhidi wa huwa ma'ana ƙaunin layi ta'ala la ilaha illallah ya ce kai tauhidi da kuke gani shine ma'anar faɗan Allah da yake cewa la ilaha illallah babu abin ma bauta da gaskiya sai Allah yanzu muka ɗauki wannan magana ba abin ma bauta da gaskiya sai Allah magana ce mai sauƙin faɗi a harshe dukan muna yawan maimaita ta cewa ba abin mabuta da gaskiya sai Allah amma abin tambayin shi ne shin a ayyukan muna tabbatar da ba abin mabuta da gaskiya sai Allah ko kuma dai muna yin wasa da ita ba mu ba ta haƙinta ba an ka ce babu abin mabuta da gaskiya so ake yi wannan abin da ka faɗi a gan shi cikin aikinka kana bautata ma Allah bisa cancanta kuma bisa yaƙinin cewa shi ne mafi cancanta a bauta ne sannan kuma ka kiyaye wajen bautata mashi kada ka haɗa shi da kowa malam sai ya ce wa huwa ma da'a ilaihi jami'ar rusul tauhidi shine abin da dukkanin manzanni suka kira zuwa gare shi wa inkaru huwa allazi awrada al-umam as-sabiqati mawarid al-halak kin tauhidi kuma shine abin da yasa al'ummin da suka wuce suka halaka abin da ya halakar da al'ummin da suka wuce gabanin mu shi ne saboda sun ƙi tauhidi sun ƙi su kaɗe ta Allah subhanahu wata'ala da bauta ƙala Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a ƙwar'ani cikin suratul anbiya yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah subhanahu wata'ala ya ce ba mu aiko kahin kai wani manzo ɗan aiki ba face mun yi wahayi zuwa gare shi cewa lalle babu abin ma bauta sai ni in ji Allah sai ce fa'abudun da haka abota ta mani Allah ne ke cewa babu abin ma bauta da sai sai shi ba abin ma bauta da gaskiya sai shi dan haka abota ta mashi sai ya ce wannan wahayi shi ne ma dukkanin annabawan da suka wuce kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan aya tana nuna mana ne tana nuna mana cewa dukkanin annabawan da Allah ya yi ko Allah ya yi musu wahayi ne dangane da tsira tauhidi fa tauhidur rububiyyati mustalzimun tauhid al-uluhiyya malam yace tauhidur rububiyya da muka yi bayanin shi baya shi yana lazamtar wa mutum ya yi tauhidul uluhiyya me yasa saboda yanzu in ka yarda Allah subhanahu wataala shine ubangiji mahalicci kuma shine gwani wanda yake juya al'amurra shine wanda yake mai iko akan komi da kowa to lalle ya kamata zuciyarka da ta gamsu da wannan ta gamsu da cewa shine ya kamata amma bauta amma abin mamaki shine kafiran makka sun yarda da na farkon sun kuma su yarda da na biyu shi kuma yarda da na farkon shi yake sahali maka ka yarda da na biyu yace li anna man aqarra bi rububiyyatillah cewa duk wanda ya yarda da cewa Allah shine ubangiji lazimahu an ya'budahu an ya'budu Allah wahdahu wa la yushrika bihi ahada ya lazimci a gare shi ya bautata ma Allah shi kadai kada ya hada shi da kowa a cikin bauta li'anna al-mushrikeena lam ya'budu ilahan wahida malam yace saboda su mushrikai basu bautata ma ba Allah guda daya wa ankaru an yakuna Allah ta'ala huwa al-mustahiq lil ibadati wahdahu la sharika la su kafirai sun ki jini a ce wai Allah daya shine kadai zan wanda za a bautata ma kuma shi kadai mafi cancanta a ba amma bauta ba tare da an hada shi da wani abu ba sai ce wa inda ma'abudu alihatan muta'addida bare dai su sun bautata ma ubangiji da dama ba ubangiji ɗaya ba wa za'amu annaha tuqarribuhum ila Allah zulfa sai suka ce wai wannan allolin da suke ma bauta alloli ne da suke taimaka musu su kai ga ubangiji saboda yanzu su kafiran makka daga cikin abin da suke ma bauta akwai Allah wanda yake yin ruwa akwai Allah wanda shi ne yake kula da iska akwai Allah wanda shi ne yake kula da wato ba da aihuwa akwai Allah wanda shi ne yake kula da arziki an mutum kallisawa allolin da yake mabauta sai kaga allolin sun kusa ɗan hamsin shi kaɗai kowane Allah da aikin shi sai aka tambaye shi me yasa kuke ma wannan wayannan allolin bauta sai shi ce to ai su wannan su ne suke kusantar da mu zuwa ga Allah mu bu mu kai ba mu je kusa da Allah saboda mu ɗan adam ne masu dauda amma an aka sassaka dutsi aka yi ubangiji da shi aka yi gumiki shi dutsi ba saban Allah bai ke bai da zunubin komi in aka bautata mushi aka roƙe shi saboda shi an roƙe shi kenan shi zai sa Allah sai ya amsa wannan roƙon kaga wata badala wajen tafarin shi kuma Allah wannan abin ne yaƙi shi ne shirka saboda so yake yi in za a bautata mashi a bautata mashi shi kaɗai to shi ne nan malam ya ce sun bautata ma gumaka da dama sai suke tunanin waɗannan gumakan su za su kusantar da su zuwa ga Allah ma'a tirafihim bi annaha la tadurru wa la tanfa tare da sun tabbatar da cewa waɗannan allolin nasu ba sa cutarwa kuma ba sa amfanarwa subhanallah yanzu inda za su ajiye gumkin su a waje wanda suke magota in aka ware ruwa dole sun ɗauko shi sun maido shi ɗaki to yanzu in wuta ta tashi za a wuda shi ka ji Allah ya ƙone yanzu Allah da ake ma bauta har ana ji ya mushi tsoron wani abu kenan su da kansu sun yarda ba su da amfani ba su da cutarwa amma kuma suna bauta mushi sai ce wa ragma zalika duk da haka nan lam yusammihim Allah ta'ala mu'minin duk da wannan Allah bai kira su da mu'minai ba bal ja'alahum fi idadil kafirin Allah ya sanya su cikin layin kafirai bi ishrakihim ghayrahu saboda sun hada bautar shi da wani wai mi malam yake so ya ce maka anan wa'innan kafiran na makka duk da sun yarda da Allah shine ubangiji wanda yake halitta wanda yake juya al'amura kaga suna da tauhidur rububiyya kenan duk da yake sun yarda da cewa wa'annan gumakan da suke ma bauta ba su da cuta ba su da amfani cuta da amfani a hannun Allah take amma Allah bai sa su ba cikin mumune wannan bai sa ba Allah ya hudda su daga layin kafirai har yanzu a kafirai su suke me yasa saboda sun ɗauki wani haƙƙi shine haƙƙin bauta sun ba wannan gumakan shi kuma Allah haƙƙin shi na bauta shi kadai ake ba ba a hada shi da kowa daga lokacin da ka haɗa Allah da wani a haƙƙin shi na bauta kayan shirka ita kuma shirka Allah baya ya fi ta sai malam ya ce faman kana rabban khaliqan wanda ya kasance ubangiji mai halitta razikan mai arzitawa mutasarrifan wanda yake juya al'amurra muhayyan mai rayawa mumitan mai kashewa mausufan bi kulli sifatil kamal wanda yake da siffofi waɗanda suke siffofi na kamala wa munazzihan an kulli nafsin wanda yake tsarkakakke daga dukkanin wata na ƙasa biyadihi kullu shay'in a hannun shi komi yake wajaba an yakuna ilahan wahidan la sharika la yace wajibi ne wannan ubangijin ya zamanto shine abin mabauta babu abin tarayya tare da shi saboda in ka tabbatar da Allah shi yau inna abin da aka zano to wa kake jira kuma a ce maka shi ya cancanta amma bauta bayan wannan wa Allah tusrafa al-ibadatu illa lahu kuma kada ayi wani aiki na ibada sai zuwa gare shi shi kadai saboda ya cancanta wa min huna malam yace ai daga nan ne yakhtalifu mu'taqadu ahli sunnati wal jama'ati an ghairihim fi tauhid al-uluhiyya aqida ta ahli sunnati wal jama'a ta sha bamban da ta sauran jama'a dangane da abin da shahi tauhidul uluhiyya fa hum la ya'nuna kama ya'ni al-ba'd anna ma'ana la ilaha illa Allah la raziqa wa la wa la khaliq wa la raziqa fa hasab illa Allah fa hasab yace su ahli sunnati wal jama'a a cikin aqidarsu in aka ce la ilaha illa Allah ba wai tana nufin babu mai halitta babu mai arzitawa sai Allah ba kadai za mu samu cikin littattafai irin namu da muke karantawa na na galagajiya in mutum yana karami akwai littafin kawa'idi da ake ko ana la la ma'anar la la khaliqa wa la raziqa wai la ila ma'anar la shine wa ma'anar la ilaha illallah ce shine la khaliqa wa la raziqa babu mai halittawa babu mai arzikawa shine ma'anar la ilaha illallah malam yace to su ahli sunna a wajensu ba anan ba abin yake a aqida ta ahli sunna jama'a la ilaha illallah ta huce nan sai yace bal inna tauhid al-uluhiyyah la yatahaqqaq indahum illa bi shahadati bi tahqiq shahadati la ma'ana shahadati la ilaha illallah a wajen ahli sunna tauhid al-uluhiyyah bayya tabbata sai an tabbatar da haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah menene ma'anarta ai la ma'budu bi haqqin illallah ga ma'anarta nan shine babu abin ma bauta da haƙƙi da cancanta sai Allah wa ma'ana hada me ake nufi da wannan malai ce ma'anar shi shine anna tawhid al-uluhiyyati yaqtadi ifrad al-lahi wahdahu bil ibada shi tawhid al-uluhiyya yana buƙatan kaɗe ta Allah shi kaɗai ka ada shi da kowa a cikin bauta yanzu in ka ce la khaliqa wa la razika shi ne ma'anar la'ilaha illallah babu mai halittawa babu mai arzita to akwai mai kawo cuta akwai mai yaye cuta in ta zo ai ba an bata su ba ciki to kaga an takaita ma'anar la'ilaha illallah kenan inda aka ce la halika la razika ne alhali kuma shi Allah subhanahu wataala dukkanin nau'ika na tasarrufi shi yake da haƙi a kansu shi yasa anan malaki cewa dukkanin aiki abubuwa na ibada a sarrafa su zuwa ga Allah shi kadai sai ce wal ibadatu ita kuma ibada tunda watakila aka ce ayyuka na ibada a sarrafa su zuwa ga Allah sai wani ya ce to shi ya zai ya gane menene ibada dan ya kiyaye ya zai sarrafa su ga Allah malam sai ce to ita ibada wannan hiya ta'at min al a'mal shar'iyya su ne abubuwan da ake yin biyayya daga cikin ayyukan shari'a wanda Allah ya umarni duk abin da ka san na da'a ne na biyayya ne ga Allah allati yaqum biha al-abd wanda bawa yake yin su al-muslim bawa musulmi yana yin su taqarruban ila Allah dan neman kusanci ga Allah iya nala ridahu dan ya nemi yardan Allah kamar sallah misali don da ka tambaya me yasa kake sallah galibi amsar ɗaya ce shine ina yi ne dan Allah ya bani lada da Allah ya yarda da ni saboda Allah ya ce mi yawanci amsoshi ba za su taba daga nan to kaga kenan wannan ta tabbata sallah ibada ce duka abin da mutum zai yi in dai sunan shi lada yake so a bashi wannan abin ya zama ibada to kuma ita ibada ana yin ta ne ga Allah shi kaɗai kakka ce to wannan abin ai ba ibada bane ba shi yasa ne to ga ma'auni yadda zaka gane abin ibada ne ko ba ibada ba in kai wannan abin kana jiran ka samu wata recompense a wajen Allah i to wannan abin ibada ne lada kake so Allah ya baka ko kuma a in kai wanga abin kana tsoron zini i to wannan abin sunan shi ibada wanda kake yin tsoron Allah ya kama ka da laihi in ka yi shi sabo ne wanda kake so Allah ya baka lada in ka yi shi wannan shine ake cewa aiki na ibada aiki na lada kenan duk wannan ababen dole ka kiyaye ya zamanto lokacin da zaka yi su ka yi su saboda Allah subhanahu wataala shi kadai sai ce wata tahaqqaqu al-ibadatu bi qawli al-qalbi wal lisani wa bi amali al-qalbi wal jawarih sai ce ai ita ibada tana tabbatuwa ne da faɗa ta zuci da kuma halshi lokacin da zaka yi ibada wannan shine abin da muka yi bayani darasin da ya wuce kayan darasin da ya wuce mun yi bayanin wannan cewa ibada abu uku ne faɗa a cikin zuci shine ƙudircewa sai kuma faɗa da halshi mutum ya furta sai kuma aiki amalan bil aiki da gaɓoɓi ka yarda Allah ya ɗora maka sallah e yanzu zuciyarka ta gamsu ta ƙudurci sai kuma ka zo ka yi sallah ka karanta fatiha da sura ka yi ruku'i ka ida ka tashi yanzu ka tabbatar da abin a harshen ka sannan gaɓoɓinka sun aikata to wannan shine ayyuka na ibada ba su tabbatuwa sai da ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda uku mutum ya faɗa sai da wa'annan abubuwan guda uku gabaki ɗayansu ƙudurcewa a zuci faɗa da harshe sannan kuma amali da kalbi wal jawari zuciya ta aikata sannan kuma gaɓoɓi masu aikata malam bayan ya ida wannan bayanin yanzu zai gaya mana wa'insu ababe masu matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske ya ce wal ibadatu allati tusrafu lillahi ta'ala wahdahu la tasihhu illa bi shartain wannan abin ya kamata mu kiyaye shi malam ya ce dukkan ibadar da ake yi don saboda Allah batta samun inganci sai an kiyaye sharaɗa guda biyu duk wani abu wanda sunan shi ibada bayya inganta sai an samu sharaɗi guda biyu al'awwal sharaɗi na farko al-ikhlas tsarkake wannan aikin a yi shi don Allah a yi ta kunin al'ibadatu khalisatan liwaji Allah azza wa ma'ana da me ake nufi da ikhlasi shine ibadan ya kasance an tsarkake ta tsantsa dan Allah aka yi ta kawai kenan kada wani abu na riya ya shigo cikin ta kada ya zamanto an yi abin wani abu na shirka ya shigo ciki misali lokacin da mutum ya zo zai yi aikin hajji abin da yasa na zaɓi in ba da misali da aikin hajji saboda shine yawanci mutane suke zuwa aikin hajji makka su dawo amma sun bata aikin hajji su basu da lada me yasa saboda sun sa riya a ciki kaga mutum ya biya kuɗi maƙudai ya samu takiya ta aikin hajji ya ta yi har makka wataƙila ma ba wanda ya sani su yi unguwarsu amma in ya ta aikin hajji za ka gane shi yana ɗawafi ya hudu sallah na bidiyo insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi uwa ga munan a halin yanzu haka muna cikin dawafi eh a taya ma da Allah amsa mana ayyuka shikenan ya kare in yi je sa'ayi yana safa da marwa eh kamar yadda muka wadi muku da zaman kare dawafi yanzu Allah ya shigo da mu safa da marwa in yi je mina sai ce to Allah ya fito da mu daga maka ga munan a garin mina labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik sai dora hastaci mi kai wa kake bada ma haka zai yi ta dora itaf na aikin hajji har zuwa lokacin da za a kare sai ka ɗoye ga mutum ya dora alhamdulillah aiki ya kare ku tama da Allah amsa mana dan Allah wanda yi wannan aikin wannan bidiyoyin da fotunan da ya ta yi yana tura ma mutane me yake nufi da su yana nufin mutane yake gwada masu gani ya ta aikin hajji shi kuma duk aikin da aka samu wannan a ciki Allah bai amsa shi yanzu wannan mutum asara ya ko kuma ba asara ne ya yi asara saboda haka mutane sai sun kiyaye irin wa'innan ayyukan na ibada ya kasance an yi su ne sirfan saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai umara ce ka tahi a matsayinka na musulmi Allah ya wuri maka ka kiyaye kara ka ringa in ta kama ka ɗauki watan ka bar abin ka sallaka ka bari har ka dawo a juma in yi so ya ka gwada mutane fatan in kana buƙatar sai ka bari amma kana tsakan aikin umara in ka ɗauki bidiyo ga munan muna ɗawafi ko kuma a'a sai ka zo gaban ka'aba ka ɗaga hannu kai haka sai a maka hoto sai ka ɗora a sitaci sai ka ce alhamdulillah to dama alhamdulillah mana ba kake gwada ma wannan abun kuskure ne mutane suke kuma yana sawa aikin a rasa lada ko ɗaya a cikin shi saboda riya ta shigo an yi don saboda mutane su gani to shine anan malam yace aiki bayya tabbatuwa sai da shar'i guda biyu shar'i na farko shine ikhlasi a idan Allah in mutum dan Allah ya wannan ayyukan duka bai bukatar ya gwada ma mutane mutum nan ne suke zuwa akwai mutumin da a yau da muke magana shekara talatin kenan duk shekara sai ya je makka amma ba wanda ya sani bai taɓa gwada mutane ba mawutan shi sai dai an ba an ga kwana ba gan shi ba aka dace aka ce na kashe yace wallahi mun dan je makka ne mun dawo ba kama san yayi ba to aikin da kai dan Allah shi Allah bayya ganin ka ne sai ka ɗora a staci ko kuma sai ka ɗora a facebook ya kamata mutum ya kiyaye kuma ya aikin shi saboda Allah dan ya samu ladan da ake bukata a samu Allah subhanahu wataala ya shirya da mu sai malam yace athani sharadi na biyu na amsa ibada kahin ta zaman to ingantatta almutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wasallam shine ai biyayya ga manzon Allah ai an yu'badallahu bima shara'a a bautata ma Allah da abin da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa an yuta'a fi ma amara ayi mishi biyayya cikin abin da ya umarni wa an yusaddaqa fi ma akhbara a gaskata shi cikin abin da ba da labari wa an takuna ibadatu muwafiqatan makanan wa zamanan wa kayfiyatan lima amara bi sallallahu alaihi wasallam yace ibada ta kasance ta yi daidai na guri da lokaci da kuma yanayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da shi wannan abubuwan suna buƙatar mu dawo mu bayani su ɗaya ɗaya yace abota ta ma Allah da abin da manzon shi ya shar'anta to kun ji Allah subhanahu wataala ya ce a tsaye da sallah to yanzu yaya za mu sallah tambaya ce wannan Allah ce wa aqimus salata a tsaye da sallah inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta a wani wajen to Allah ya ce a yi sallah ya za mu yi sallah kawai zawa za mu zo mu daga hannu sama ya mu ce a mun kare sallah dole muna buƙatar mu sanya ake sallah waye karantar da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole mu zo mu gani yaya annabi ya karantar da wannan sallah yanda ya karantar da sallah haka ne za mu yi sallah ba za mu sai wani abu a ciki wa an yuta fi ma amara kuma an mishi biyayya cikin abin da ya umarni annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi kaza to a yi mishi biyayya a fishi in ya ce ka a yi mishi biyayya kal a yi wannan abu wa an yi saddaka fi ma'akabara in annabi ya ba da labarin abu a gaskata shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana annabi isa zai dawo bayan ƙasa a ƙarshen zamani to dole a gaskata annabi isa zai dawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dujal zai bayyana a ƙarshen zamani dole mu yarda dujel yana dawowa saboda abin da annabi ba da labari dole ne a gaskata shi shi ne wa an yi saddaka fi ma akhbara a gaskata shi cikin abin da ba da labari sai ya ce wa an ta kuna al'ibadatu muwafiqatan makanan wa zamanan wa kayfiya bima amara bi sallallahu alaihi wasallam ibada ta kasance ta dace ma guri da lokaci da kuma yanayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nufi da wannan lokacin da zaka yi ibada dole sai an samu dacen guri da gurin da annabi ya ce a yi ta yanzu aikin haji dukkan mu sai mun taimaka muke yin shi yanzu bayya halatta ku zo da magaran ku gina ka'aba ku yi makama ibrahima ku yi dutsen safa da marwa ku hudda minakku a bayan gari ku ce to tunda Allah ya saba mu kuɗi mu anan zan ringa aikin haji ba ta yi ba dole sai an samu muwafaqatil makan annabi ma yayin da ya bar madina ya je maka to kai ma ya kabar garin ku kaje can bayya halatta in kai wannan ibada muzdin ba ta dace ma ba guri ya zama to ta karu shine a muwafaqatil makan dacewan guri gurin da annabi ya ibada aka shar'anta addu'an na ibada a wajen to dole ne kai ma sai ka je wannan wajen sai ce kuma wa zamana ita ce muwafaqatu zaman dacewar lokaci ba zai yi ba ga lokacin da aka hudda ma shari'a ta hudda ma abu kai ka yi ta a wani lokaci daban annabi sallallahu alaihi wasallama ya hudda ya zo da shari'a da ta hudda lokaci na watar na azumin watan ramadan ya zo da shari'a da lokaci da aka hudda na lokacin aikin hajji watan ramadan ana yin shi ana yin azumi ne a ramadan yanzu muna rajab ba zai yi baka ce to anticipation ni yanzu zan yi azumi na ramadan in ya zo na huta bai yi ba ba ramadan kai ba kuma ba zai yi ba hallau a yanzu ka biya kuɗi ka tahi cikin garin makka cikin watan da ba na alhurma ba inda Allah ya zana ka je ka ce to zan yi in yi aikin haji in ka tayi ba aikin haji kai ba me yasa saboda baka dace ma ba lokacin da aka ce ai aikin haji ma'ana ana so muwafaqati zama dacewar lokaci ba zai yi ba mutum ga rana nan a tsaye disattar kowa yana kallon ta sai ka shigo masallaci kai sallar raka uku ce na sallar magariba ba magariba kai ba dole sai ka jira lokacin ta yazo shine muwafaqati zaman ke wa kaifiya sai kuma yanayin yanda ibadar take yanzu yaya kaifiya take annabi sallallahu alaihi wasallam zan bada misali da azumi annabi sallallahu alaihi wasallam azumin shi ne ne shine in rana in alfijir ya keto za a tsaye da ci da sha da dukkan abubuwan da suke na almuftirat har zuwa rana ta fada daga rana ta fada yi a sha ruwa wani ta ce kaifiyar ta azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kai baka ce wato zan tsaye da cin abinci da komi da komi in na ga rana ta kullu kuma zan ci gaba da sha in sha ruwana in an yi sallar lishai yanzu in kai azumi a haka na azumin yayi azumin bai ba me yasa saboda baka dace ma baka yi fiya annabi sallallahu alaihi wasallam da alfijir yake aiki ba da rana ba kai da me zaka aiki da rana da alfijir ake aiki in ya keto a tsaye da ci da sha ba zai yi ba kai a yanzu ka ce to mu zan yi aiki da rana ba kai bane ba mai shari'a kuma ba da kai ba shari'a take aiki da abin da wancan annabin ya zo da shine ake aiki domin dole sai an samu dacewa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin wannan babin malamai suke cewa hattara ga musulmi ya nutsu wajen sallah da azumi da sauran ayyuka na ibada ya tabbatar da cewa ibada shi ta dace mata ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hatta da sallah in baka dace ba kana yin sallah wanda ba irin ta manzon Allah ba akwai kwakwaran dalilin cewa zaka iya zuwa lahira ka iske ba ladinta saboda ka dace ma irin ta annabi shi yasa annabi ce ayi sallah kamar yadda aka ga yana yi saboda dole ka dace ma irin nashi shine sallah ka za ta zamanto ta yi daidai da abin da ake so sai malam yake cewa wajtina bi ma naha anhu wa zajara sannan kuma a nisanci abin da annabi ya hana ko kuma ya tsoratar a kan shi sai a yi nisa da shi wa Allah na tahakama ila ghairihi in mun samu sabani kada mu je wani guri neman hukunci mu koma zuwa ga Allah da manzon shi wala narda bi hukmi ghairihi kuma kada mu yarda da hukuncin wani shi me ake nufi da hukuncin wani shi shine duk wani al'amari na rikici a addini in ya taso kada wani ya zo da katar rawanin shi ya zama a gaban ku ya ce kaza ya kamata a yi in ya ce kaza ya kamata a yi a tambaye shi ina hujja mai manzan Allah ya ce saboda shi ne wakilin Allah ba kai ba dole ne sai abin da ya faɗi da shi za a aiki shi ne a nan wala na rada bi hukumi gari kada mu yarda da hukumcin wani shi qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab Allah ya ce duk abin da manzo ya zo muku da shi ku rike shi ku yi aiki da shi kuma abin da ya hane ku ku hanu ku ji tsoron Allah sannan kuma Allah subhanahu wata'ala mai tsananin uquba ne to lalle wannan ayi ta ƙara tabbatar mana da cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi biyayya ake yi ɗari bisa ɗari kuma ya zamanto an tabbatar da cewa abin da ya hani akan shi an hannu malam ya ce fa tauhidillahi subhanahu wa ta'ala بالعبادة والخضوع والطاعة والمحبة هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ما لن يتي كبيت الله دا إبادة دا كسكن تدكي دا بيية دا سويية يتي شيني حقيقة نن شيدا وبابا بما بتا دا سي الله ka kaɗaita Allah da ibada ka ƙasƙantar da kanka a gare shi ka nuna cewa shi ne yake da iko a kanka sannan kuma ka yi mishi biyayya makamaniyar biyayya sannan kuma ka so shi soyayyar da ta fi ta kowa wannan shi ne gina cewa ka tabbatar da ma'anar la ilaha illallah sai cewa mutaba'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi shi kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar shi yace wal iz'anu lima amara bihi sannan kuma da tsantsan meka wuya zuwa ga abin da ya umarni da shi wani ha'anuhu ko kuma hannuwa dangane da abin da ya hani akan shi wal inqiyadul mutlaq lahu da ciratuwa wadda take cikakka zuwa gare shi menene ciratuwa cikakka annabi ya ce kaza eh kawai mun tsira ya ce ka yi mun bari ya ce a yi mun yi wannan ita ce ciratuwa ba tare da dogon tawili ba amma abin mamaki za ka gani yanzu a cikin mutane akwai wanda in aka zo aka gaya mashi wani abu da yake wanda ya saba shari'a annabi ya yi hani akan shi misali sai ka ji mutum ya buɗe baki ya ce wai da Allah dan ne wani hadisi mai dan rauni rauni wal iyazu billah magana ce da mutane suke yi wadda take da girman gaske wannan kuskure ne in annabi ya faɗi abu kawai bari ake yi ko da kana aikatawa kai ne kai aikata eh to annabi ya ce a bari kawai ka bari shine abin da yafi dacewa da kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani akan abu to a hannu akan tuno irin yi askin da yara suke yi na tara gashi a tsakiyar kai ya tudu sai a aske nan sai a aske nan wai yaran zamani shi ake yi a zamani sai ga mutum yana kallo ɗiyan shi suna irin shi alhali kuma annabi ya yi hani akan wannan askin wataƙila ma shi zai ba da kuɗin askin da kanshi a matsayin shi na uba kuma da za a samu ne zai ce mashi wannan abin wa shari'a ta hana shi annabi yana sai ka ce kai yara ne bar su haka zaka ji wani yawo ana annabi ya ce kal ai kana yara ne a bar su alhaji wannan wani irin abu ne a maimakon yaran wannan a gaya musu annabi ya hana wannan abin ku bar shi kawai kan masu sa shi rai amma kuma kai kakewa da kuɗi kuma ka ce yaran ya bar su yanzu yaran da ya taso da irin wannan aƙida yaushe zai fasa shi ba zai fasa ba sai ya girma kuma a fara fama da shi aka ce alhaji haka sai ce to ka san yaran yanzu ne ka a yi su baka iyalinsu ba a da yana yaro ba kai baka taimaka min Allah madaukakin sarki ya shirya da mu sai ce yin wannan abin shine tabbatar da shaidawa babu abin annabi Muhammad manzan Allah ne sai ce wa taqiqu shahadati Allah ilaha illallah laha rukunani aziman yace a tabbatar da cewa ba abin mabuta da gaskiya sai Allah rukunin ta guda biyu ne masu girma tana da rukuni guda biyu masu girma awwalan rukunin ta na farko an tusrafa jami'i anwa'il ibadati lillahi ta'ala wahdahu la sharika lahu dukkanin dangi na ibada a yi su don Allah shi kaɗai kada a haɗa shi da kowa a cikinsu. Ƙala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala lisan Ibrahim, Ƙul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi zalika umirtu ana awwalul muslimin. Annabi Ibrahim ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ka faɗa musu Ƙul ka ce musu inna salati lalle ni sallata wa nusuki an nusuk shine yanka wanda ake zub da jini shi sa ran nan muka kawo shi cikin ababen da yake na ibada zub da jini ka zub da jini ba zub da jini kawai sai dan Allah subhanahu wataala taqarrubi ne shine ana yace da sallata da yanka na wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin la Allah ne ubangijin talikai duka wa'in abubuwan guda hudu da zana yace na Allah ne ka gaya musu na Allah ne kenan kaga wa'in suna daga cikin ayyuka na ibada da mutum zai zo ya yanka ragon rasar lallayya irin da yawa nan ma suna akwai wanda suke rasa ladan saboda shi yanka ragon layyawa ba wai sallah bace ba kawai ta zo a yanka rago a ci nama ibada ce amma sai ka gani mutum ya sayi ragon shi katar rago tun kare shi da ya sa ɗaya shi su hudu ragon ko gida su ɗarmi don da zai wuce ko gidan ce kai alashi ba na yanka rago shi shi ke na an biya shi akwai wanda yake haka nan kuma dama shi da ya sa ɗarmi ragon ko gida don an gani ne a waɗi kaga tsakanin da Allah wannan mutum ya rasa lalaye shi saboda bai yi layi don Allah ba ya layi ne don a ce ya yanka katar rago to ta kuma wani lada kake jira wajen Allah kenan mutane yi sun kiyaye zubi da jini ibada ne ba a yin shiga kowa sai da Allah yawwa wannan ma kuskure ne in kayi ne don kaɗiyanka su je wani waje to kayanka nama ba kai laye ba ita kuma laye so ake kai ta da Allah kawai kai don Allah shi kaɗai in yi so in kayi don Allah Allah ya amsa maka a ciki ne sai shari'a ta ce ka hudda ka ci da kai da iyanka Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu sai ya ce la sharika lahu babu abin ma bauta da gaskiya sai shi la sharika lahu bashi da abokin tarayya a cikin wa'annan abubuwan da aka ambata wa bi zalika umirtu da wannan aka mini umarni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai ثانيا ركن تنبي ألا يسرف شيء من هذه العبادات لغير الله جل في أولى kada a yi ɗaya daga cikin wa'innan ayyukan na ibada ga wani Allah maɗaukakin sarki kenan yanzu inda wani zai zo ya yi sallah ga wani ya yi kuskure wannan abin yayi za a iya lissafa shi a cikin mushrikai saboda sallah ibada ce kuma yayi ma wani inda wani zai zo yayi yanka kamar yadda muka bada misali yanzu dan wani ya gani ya ce wani ya kakatar rago ko kuma dan yaran shi yayi ta kasa ta wani guri leƙen nama misali shi ma dai wannan kun ga bai dan Allah ba ya rasa ladanta to tabbas in aka yi ɗi daga cikin ayyuka na ibada zuwa ga wani Allah an rasa wannan rukuni na biyu daga cikin rukunnan la ilaha illallah sai ci kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake fatan haduwa da ubangijin shi to ya aikata aiki managarci sannan kada ya hada bautan Allah da wani Allah bai so a hada shi da kowa wa ma'ana zalika malin yace ma'anar haka shine Allah ya uqal makhluqu shay'an min huquqil khaliqi kada a ba abin halitta wani abu daga cikin haƙƙin mahalicci shi mahalicci shine Allah abin halitta shine mu da sauran bayan Allah to ka a doko haƙƙin na Allah a matsayin shi na mahalicci a ba saura abin halitta wanda shi ya halicce su wallati la yaqdiru alaiha illa Allah irin abin da ba wanda yake da iko akan shi face Allah ai Allah yubada Allah Allah yubada illa Allah ta'ala ma'ana kada a bautatawa ai aiki na bauta sai ga Allah subhanahu wataala wala yusalla li ghairillah kada ai sallah ga wani Allah to kun ji Allah Allah mallan ya ce kada ai sallah ga wani Allah sallar kada za ka yi wannan ka tambayi kanka dan wa kake yin ta in dan Allah ne to ka ƙara gyara niyyar ka ci gaba da yi don Allah in nan an ungoku ne su gani su ce wani masallaci ne to ka gyara niyyar ka kana da sauran lumashi sai ce kuma wala yusjada li ghayrillah ba a yin sujada ga wani Allah to ya ne ne sujada ya an kai goshi ƙasa ko kuma dai ba ya an kai goshi ƙasa ba babban magana kenan ruku'i sujada malamai suka ce mutum ya sunkuya kan shi lita'azimi shay'i ya zama to sujada saboda wani babba ya wuto sai ka dan yi haka irin zaka gani irin masu aiki addinin kiristanci in baba ya wuto za ga an yi haka ko an sunkuya wannan abin sunan shi sujada shi ne aka kirawo shi da sujada shi yasa ahli sunna suka ce ba a yin wannan abin na sun kuyawa ga kowa sai ga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabban shi suka suka yi hijira zuwa ga Habasha Ja'far bin Abi Talib shine shugaban tahiya da suka tafi wajen Najashi sun shiga cikin fadan mulki za a tarbe su da sarki ya huto kowa ya da ya duka su kuma suna tsaye kyan sai malaman fada suka ce ka yiwa kowa ya duka amma na mutanen musu duka ba kuma a kaso suke sarki ya tarbe su sai sarki ya ce to kai shugaban ta ya aka ku kowa ya tsugunna ya gaida ni ku ban ga ko tsugunna sai ce ranka ya daɗe mu a addinin mu ta aka yi ba tsugunna ma kowa sai Allah shi yasa mu tsugunna maka ba kai sarki ne muna baka girma amma ba ma tsugunna ma ba wannan shine aiki na sujada to shine yace ba a yi sujada daga kowa sai ga Allah wala yunzara wala yuzbah li ghayrillah ba a yin addawal kuma ba a yin yanka sai ga Allah subhanahu wataala menene addawal addawal shine kai bakance tsakaninka da ubangiji Allah in ka muni kaza zan yi kaza shine abin da da yawa daga cikin mutane suke duk da yake malamai suna cewa makaruhi ne halaka ne amma makaruhi ne saboda suna ganin cewa wai in ka ce Allah in ka muni kaza zan ma kaza kamar malamai suka ce kamar kana cewa Allah sai ya maka wani abu ne tukun zaka bauta ta mashi kamar ka dora ma Allah wata ka'ida ne bana ma baka za sai ka muni kaza shi yasa malamai suka ce makaruhi ne amma ya halatta kana iya cewa ya ubangiji gida nake so in samu a damagaram nawa na kaina Allah in ka bani gida zan yi azumi na sati guda godiya a gare ka wannan bakance ne kai ga Allah to durar da Allah ya baka gida a damagaram naka ko da faɗe ne dole sai ka cika wannan bakance saboda Allah ya cika ma alƙawari dole sai ka cika nashi ko ka mutu ko ka mutu wannan bakancen yana nan magadan ka sai sun ramo shi in ji malamai yanzu ka iya mutuwa ana bin ka azumin Ramadan shikenan wannan tsakaninka da ubangiji ne ka mutu ballantana ka ramu Allah zai iya yahi ma amma malamai suka ce in ka mutu ana bin ka addawal akwai bakance tsakaninka da ubangiji baka biya ba to magadanka su zasu su raba ana bin ka azumi biyar to magadanka sai su raba wannan azumin biyar a tsakankanin su a ba wani ɗaya a ba wani ɗaya in su biyar ne kaga ya kwa da kenan in kuma ɗaya iya ma ya ce to ni ku bar min nayi saboda bashin Allah ne a kanka shi kuma bashi tsakaninka da mutum ma sai ka biya barantana da ubangiji kaga na Allah shi yafi cancanta a ramo shi shine akwai ɗaya daga cikin wani ba Allah da aka bada labarin shi a nan kusa kusa cikin Najeriya da ya bakance tsakanin shi da ubangiji ko defi ne zai ma Allah subhanahu wata'ala ko ya ne yace Allah in ka bani miliyan ɗari a sati guda zan yi azumi dubu wai shi a tunanin shi a sati guda Allah bai washe miliyan 100 shi yasa ya ce azumi dubu a kwana hudu Allah ya washe miliyan 100 yanzu azumi dubu ya hukan shi wai shi ne kuma ya zo wajen malamai da Allah malam ya za a yi to ya za a yi kwa azumi dubu za ka yi alayi ya yi lissafi azumi dubu wata nawa ne na lalarai wato shi kaga wannan wato ya shahalci ubangiji a tunanin shi sati guda ya yi kaɗan a samu miliyan dubu miliyan dubu imi miliyan ɗari imi hadda zaka ce zaka azumi dubu ka ɗora makanka abin da baka iya da azumi ɗai ka ce ka yi Allah yana iya baka miliyan ɗarin kai abin da zaka iya Allah shi Allah a cikin arzikin da gare shi wanda yake ba mutane kamar teku ne aka ɗauko allura aka tsoma sai aka hudu ta abin da ta ɗauko na ruwa shine a gurin arzikin Allah wanda ya ba mutane yanzu kuma haka tambaye shi miliyan ɗari a sati guda kana ganin bai yi ba kaga shi wani a tattare da shi akwai jahilci sannan kuma ya ɗauko bakancan da dole sai an cika shi wazan ya zai kuma Allahu a'lam ya yi shi dama sai malam yake cewa wala yi tawakkal ala gairillah ba a yin tawakkali akan wani Allah menene tawakkali tawakkali shine ya zamanto duk abin da zai zo ya je ya zo na cutarwa ko na amfani ka sa a ranka da cewa kawai Allah ne zai kawo in ya zo Allah ne in bai zo ba Allah ne to bai yiwa kuma ka ɗora wannan abin akan wani abin halitta ka ce in ya zo wane ne in bai zo wane ne in na yi kuɗi wane ne in na talauce wane ne ba a wannan abu Allah ne mai wannan aikin haƙƙin wala yusta'ana illa billah ba neman taimako sai ga Allah wala yud'a ghayruhu ta'ala ba a roƙon wani Allah kuɗi kake so ka yi to baka zuwa ka roƙi wani ka ce wane arzikin mu a hannunku Allah ku arzita mu kamar yadda muka bada misalin wancan bayan Allah da suka je kabarin shehu suna cewa mai yayi tsada shehu ya sa hannu shi kuma shehun yana cikin kabari a zamani kaga wannan ai kasar guman mushrikai ne tana yawan shehun ya zama kashushuwa a cikin kabarin basu sani ba amma wai suna cewa shehu mai yayi tsada inna Allah la ilaha Allah shiryar da mu sai ce ila gairi dalika min al'umur zuwa ga sauran al'amura allati hiya min khasa'is Allah ta'ala wahdahu wanda suka keɓe Allah subhanahu wataala shi kaɗai abin da yake na Allah ne Allah kaɗai ake mashi ba a dashi da kowa fa manhaju ahli sunnati wal jama'a malaiti a manhaji na ahli sunnati wal jama'a annahum ya'buduna Allah ta'ala ahli sunna suna bautan Allah subhanahu wataala wala yushrikuna bihi shay'a ba sa yin shirka da Allah fala yas'aluna illa Allah ahli sunna ba sa roƙon kowa sai Allah shi kaɗai wala yasta'inuna illa billah ba sa yin neman taimako sai ga Allah shi kaɗai wala yastaghisuna illa bihi subhanahu ba sa neman ɗaukin kowa sai ɗaukin Allah shi kaɗai wala yatawakkaluna illa alaihi ba sa yin tawakkali sai a gare shi jalla wa ala girma ya tabbata a gare shi wala yakhafuna illa minhu kuma ba sa yin tsoron kowa sai shi jin tsoron Allah wannan jin tsoron shi ma mun yi bayanin shi satin da ya wuce in aka ce ba sa jin tsoron kowa sai shi ba wai tsoro ba irin wanda yake waduwa cikin zuciyar mutum yayin da ya ga za a cutar da shi yanzu in dare yi dare in mutum ya shigo wannan lakwal din wajen kare biyu da rabi in ya ce zai bi daga nan ya huta daga kowar gabas sai da ya rabi ya daga can jikin katanga ya tsinkayo wata halitta halitta wadda bai rawa da ta tana tunkaro shi da gudu zai ba ya tsorata kenan to ba irin wannan tsoron ba ake nufi irin tsoron da kake ji a ranka cewa wani abu zai iya cutar da kai ko ya amfanar da kai in babu shi zaka cutu in akwai shi zaka amfana irin wannan ne aka ce ba a yi sai ga Allah shine ma'anan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da muke faɗi cikin sallan mu kullum sai ce kuma wala yatawakkaluna alayhi wala yakhafuna illa minhu wa yataqarrabuna ila Allah bi ta'atihi suna neman kusanci ga Allah ta hanyar ayyuka na biyayya a gare shi duk ayyukan da kake na ibada da na filfili neman kusanci ne ga Allah ka shigo masallaci ka yi rakawoyin ka bayan ka da sallah ta farilla azumi da kake alhamis da litinin wanda Allah bai fallanta maka ba ba na ramadan ba duka na filfili ne neman kusanci ne ga Allah Allah ya yarda da kai Allah ya sare maka rayuwarka Allah ya baka abin da kake so to ahlu sunna sukan sukan yi wannan sai ce wa bi salihil a'mal haka kuma suna neman kusanci ga Allah da ayyuka wa'inda suke managarta qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yake cewa wa abudullaha wa la tushriku bi shay'a ku bautata ma Allah kada ku yi shirka ku hada shi da wani a cikin bauta a kullun Allah subhanahu wata'ala ishara yake yi kada a haɗa shi da wani a cikin bauta me yasa yin ishara zuwa ga wannan yayi yawa saboda in mutum yana wannan sai kuma mutuwa ta riske shi a halin wannan to shi da aljanna ba sun raba hanya za a iya samun mutum mai zunubi ya mutu da zunubi da yawa zunubin sharin shi ladan shi a sa shi wuta daga bayan rahama Allah ta riske shi a hudo shi daga wuta kai shi aljanna amma wanda ya mutu yana haɗa Allah da wani cikin bauta yana shirka da Allah ko ya shiga wuta babu yadda za a yi wuta ko an zo ana tsawon mutane a wuta in dai an gan shi shi dai a ƙara dimbura dirmiya shi ciki a hudu wasu amma shi ban da shi saboda alƙawalin Allah da ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi jannata wa ma'awahu nar Allah ya ce duk wanda ya mutu yana shirka da Allah Allah ya haramta mishi aljanna ba shi ba ita kuma sakamakon shi gidan mutane kenan shi sa nan kira zuwa ga tauhidi ke da muhimmanci sannan kuma ta Allah da bauta ya zamanto wajibi ga kowane musulmi dan ya kubuta daga wannan wa'idin da Allah subhanahu wata'ala yi kuma ya zamanto ya kubuta a cikin ayyukan shi na ibada a rayuwar shi ta duniya da lahira a nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh